اليتامى نني صلوا على النبي الكريم اللهم صل على وسلم سبحان ربك الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin hukuncin marayu wanda iyayensu suka mace aka ba waɗansu rikon dukiyoyinsu shi ne ce wabtalil ya ta ma kabdal bulogi ku jarraba marayu kamin su balaga fi dinihim wa tasarrufihim a cikin addinin su yake a addini wa tasarrufin da tasarrufin su fi ahwalim a cikin haluluwan su wato ku yi haka ne kamin ku ba su dukiyan da aka ba ku ku rika masu hatta iza balagun nikaha har idan sun kai haddin aure saro ahalan lahu suka zama ahali ga yin auren ya za a yi a san sun zama ahalin bil ihtilam shine mafalki irin yadda namiji yake mafarki yana kwanciya da mace mani ya fito masa aw sinni ko shekaru wa huwa istikmalu khamsa asharata sanatan shine cikan shekara goma sha biyar a wajen imamu shafi amma wajen maliki da abi hanifa sun ce a'a shekara goma sha takwas shine balaga to amma mata ba su kaiwa haka balaga a wajen mata haila da girman mama da tsiran gashin ana to waɗannan su ne dai sai marayi sun kai haka bayan anastun minhum rashidan idan kuka tsinkaye kuka ga shari'a daga cikinsu salahan fi diniyam kuka ga sun nazo a cikin addini wa malihim da dukiyansu to lokaci yayi fadfa'u ilaihim amwalahum ku tun kuɗa musu dukiyoyinsu mana ku tara mutane ku ba su haƙƙinsu wala ta kuluha ayyuhal awliya'u kar ku ci dukan dukiyan kar ku ci ta dukiyan marayu din ayyuhal awliya'u israfan dun banna bigayar haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wa bidaran kar ku mai gaugawa mubadirina ila infaqiha ku yi gaggawan ku dinga kashe masu kudin har su girma ya zama ba wani abin kirki makafata an ya kamuru don girman don jin tsoron kar su girma rushida a su zama shiryayyu fa yalzamu kum taslimuha idan sun zama shiryayyu ya zama lazimi ku mika masu waman kana minkum waman kana ganiyan wanda ya zama mawadaci min al-awliya daga waliyai dukiyan maraya yana hannunka kai kuma kana da wadata falyasta'afif ya kame ay ya ifa amma yatimi ya kame kare shi dukiyan marayu wa yamtani min akalihi ya hannu daga barin cinsa wa man kana fakiran wanda ya zamo fakiri ne falyakul minhu ya ci daga dukiyan marayu nan kamar ladan aikinsa duk ba za ka ajiye dukiyan zakka ya cinye ta ba za ka dinga sarrafawa to sarrafa wanda kake an baka dama ka ci da ya kamata ma'ana bi qadri ujrati amalihi gwargwaron ladan aikin da kake jujuya kuɗin fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa'shiru alaihim idan kuka tunkaɗa kuɗin su ai ilal yatama lokaci yayi kuka ba mu rayu kuɗin su amwalahum dukiyan su fa'shiru alaihim ku kafa shaida annahum cewa su marayun nan da dukiyoyinsu ke hannunku ta sallamu ha sun karɓe ta wa baraitun kun kubuta da Allah ya ƙa ihtilafun don kar sabani ya zo ya faru fatar ju'u ku komo ilal bayyinati lallai idan aka je wata rana yaron ya ce bai bashi ba sai a dawo zuwa shaidu wa za wannan amru irshadin amru akwai amru nahayin akwai amru irshadin shine ce wannan horo ne na ba dole ba na shaidarwa ne na shiryarwa ne wato an nuna maka hanyar fita ne hanya na fita shine amru irshadin wa kafa billahi hasiba ya isu billahi da Allah wato ma'ana alba'u za'idatun Allah ya ishi hasiban hafizan mai kiyayewa li amali ga ayyukan halkihi halittarsa wa muhasibi mai kuma yi masu hisabi ne wannan kenan wannan zala ayan da za a karanta ya sauka ne raddan lima kana alaihi aljahiliyatu min adami taurisin nisa'i was sigari don a yi raddi ga abin da zamanin jahiliya suke kai na rashin ba mata gaduwar sigari da ƙananan yara kamin zuwa musulunci ƙananan yara da mata ba a raba gado da su to sai Allah ya raddi ya tilin rijali nasibun lallai rabo ya tabbata ga mazajen al'auladi ‘ya'ya wala ƙariba da makusanta min mata rakal walidani wala ƙarabuna daga abin da mahaifa suka bari uwa ce ko uba idan suka bar dukiya lalle ne ‘ya'ya da ƙanana da manya suna da rabo mata suna da rabo wala ƙarabu na na makusanta almutawafu na masu rasuwa walin nisa ina sibun mata ma rabo ya tabbata gare su mimma daga abin da tarakal walidani mahaifa biyu suka bari wala ƙarabu na na makusanta mimma kalla abin da ya karanci minu da gare shi almalu kudin komin karantansa aw kasura ko yawa ja'alahu Allahu nasiban mafrunan Allah ya sanya shi rabo abin yankawa bi taslimihi da mika wannan rabon ilai zuwa gare shi an ce wannan aya ya sauka akan wani mutum ana ce mashi ausunu sabitin ya rasu ya bar matansa ana ce matan ummu kahata ya bar mata ‘ya'ya mata uku, to ya tsaye da wasici guda biyu, mutum biyu ya musu wasici da suwaidu da ubrujata ‘ya'yan amminsa sai suka kwashe dukiyan gaba ɗaya suka tafi da shi ba su ba ‘ya'yansa mata ba, to sai ita uwar tasu, ummu hata sai ta kamo ‘ya'yan ta zo wajen manzo Allah ta ce ya rasulullahi uban wannan yaran ya rasu kuma ya bar dukiya ba ba su komai ba gashi sun kai haddin balaga kuma ba wanda zai aure su ba dukiya sai Allah ya kwace a'a ba su mata ma suna da rabo wanda ta ma da marayuwar masakin da mai idan halarar kismata wurin qurba idan ma abota kusanci sun halarci wajen da ake rabon gado zaul qarabati ma abota kusanci min mallayar su ga wanda baya gado don akwai dan uwa na kusanci kamar kawu ai dan uwa ne baya cin gado ko kuma wani dan uwa ne na dangantaka na reshe baya cin gado ko kuma wani ya tsare shi kamar in ga dan da ga dan ai ba a maganar dan in ga uba ga kakan ba a maganar kakan to ulul qurba idan sun zo min mallayar shi wanda bai gado wale ta ma da marayuwar masakinu da masakai to farzuquhum minhu ku azurta su mana ku diban masu minhu daga gadon shay'an wani abu qabla alqismati kamin araba wa qulu ayyuhal awliya ya ku wale ku gaya ma waɗannan yan uwa wanda suna ganin ana rabo banda su lahum gare su idza kana warasatu sararan idan magadan sun zama kananan yara ne ku gaya musu kaulan zance ma'arufan na ya kamata abin sani jamilan mai kyau bi an tattaziru ku yanki hanzari ilayhim zuwa gare su annakum cewa ku wannan dukiya da kuka ga an raba har ana ba ƙananan yara ga ku ba a ba ku ba la tamlikuna hukuma ba ku mallake ta ba Allah ne ya raba ya ce ba wani da wani wannahu cewa shi wannan gado listigari na ƙananan yara ne wa haza wannan cewa fardu din nan da yake yake magana kila an ce innahu mansuhun an yi naskinsa ma'ana aya da yawa a cikin alkurani ana karantawa amma hukuncin an ɗauke cewa farzukuhum dinnan an yi naskinsa ma'ana an ɗauke hukuncin sai dai ayan nana wakila a wani kaulin an ce la ba ɗauke ba walakin amma ta hawanan nasu mutane ne suka yi walakanta fi tarki a cikin barinsa to alaihi wa alaihi in ma dai cewa akwai shi fa huwa nadbun amru nadbin ne ba amru wajibin bane horo ne wanda aka so a yi ba na dole bane idan aka raba aka ba aka halul qurban ba ai laifi ba ko da alkur'ani ya ce a azurta su amru nadbin ne wa annahu cewa ana mu'ani ibn abbasin shi abdullahi dan abbas ya ce kai wajibin wajibi ne shi bai ma yadda cewa amru nadbin bane wajibi ne ai wani ya shan ladina law taraku min ba'dihim zurriyatan li'afan Allah ya koma yana gargadi ga mutanen da aka ba su dukiyar maraya cewa kuna ganin waɗannan ‘ya'ya sun zama marayu kuma haka ba zai iya faruwa wani ya ce ya hafi alil ya tama allazi na lantarku lallai su ji tsoro akan marayu waɗannan lautarku wanda ya kusa su bari an yi turko su bari min halfihin bayansu ai ba da mautihin bayan mutuwarsu su bar zuriyatan zuriya bi'afan raunana auladan sigaran ƙananan yara khafu alaihim daya wanda suke tsoron tozarta a kansu ko suna ganin su ma suna da baya to falyattaqullaha su ji tsoron Allah fi amrin yatama al'amarin marayu ya tu ilaihim ma yuhibbuna su zo masu da abin da suke so an yi ala fi zuriyatihim min ba'dihim abin da za a aikata da 'ya'yansu bayansu ma'ana in kana so ya maka abin kirki bayan ka kai ma kai abin kirki shine mai tafsiri ya ce su aikata abin da suke so a aikata da zuriyarsu bayansu wale ƙolo lil mayyiti su faɗa ma mamaci kaulan nan ce sadidan mai dacewa bayan ya muruhu su hore shi an yi ta sadaka ya yi sadaka biduni sulisihi da abin da yake koma bayan sulisi wai da baki ya bar sauran liwarasati ga magajin saula ya turko ma'alatan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mu wani sahabi da ya je gaishe shi yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi har ya suma annabi ya lolayi ya farwa a kansa da ya farfado yace ya rasulullahi na yi sadaka da dukkan dukiya na annabi ya ce a'a na yi da nusufi ya ce a'a na yi da sulusi ya ce a'a amma dai wa sulusu kasiru sulusi na da yawa ka bar 'ya'yanka da wadata ya fi ka bar su alatan ya takaffafun nasu karka basu suna barace-barace lalle ka bar musu abin da za su rayu da shi to shine anan mai tafsiri yana nufin ne wale kulu kaulan sayyid da sadida mamaci ba da lafiya yana kwance sai shiga raba dukiyansa a ba wani kaza a ba wani kaza suka ga kaman zai zarce abin da shari'a ta bashi to su wanda suke kusa da shi cewa ba haka ake ba kana da 'ya'ya ba karka raba dukiyan annabi ma ya ba da dama akan shi sa aka ce in mutum yi wasicin da ya wuce sulusi to ba za a yadda ba sauran duka shari'a za ta maida da wannan magana da annabi ya ce wa sulusu kasiran saboda ba masu haƙi haƙinsu inna lazina ya kuluna muwalal yatama hakika waɗannan da suke cin dukiyan marayu zulman da zalunci bigai da haƙƙin ba tare da haƙƙi ba inna ma ya kuluna fi budunihin nara iyaka suna cin kwatancin wuta ne ai misliha naran wuta li'annahu domin shi cin dukiyar marayu ya ulu ilaiha yana mai da mutum wuta shi sa aka ambace su wuta ma suke ci wata ya salona da sannu za su konu ko za su shiga bilbina ilil fa'ili sai ya salauna wal mafuli wayu su launa za a shigar da su sa'iran wutan sa'ira naran wuta shadidatan mai tsani ya tare kuna za su kone fiha a cikinta yusikumullahu Allah yana horonku fi shani auladikum a cikin shani yayanku bima yuzkaru da min da za a ambata gare ku lizzakarin milkun mislu hajjirin sayeni rabon misalin rabon mata biyu shine rabo na namiji ɗaya daga cikinsu yaji zai ta ma'ata idan mata da mata sun taru ma'ahu tare da shi a ce misali ga yaya mata guda biyu ga ɗa namiji guda ɗaya to falahu nisful mali shi ɗannan namiji yana da rabin dukiya walau ma su kuma matan nan guda biyu suna da nisfi fahim kana ma'ahu wahidatun idan ko namijin ne guda ɗaya tare da mace guda ɗaya falaha sulusu ita za ta kwashe sulusi ɗaya daga uku kenan wala wasu lisani shi ɗa namijin nan zai kwashe sulusani biyu a cikin uku wa inin fara da hajjar mala shi dukiya idan ɗa namiji ya zama shi kaɗai ne ba kowa sai kwashe dukiyar ma gaba ɗaya wa in kunna ayil auladu idan ko ƴaƴan nan sun zama nisa'an dukkan su mata ne fakar kaɗai fauka sanataini fiye da biyu ولهن سدسا ما ترك سدسان بيون أبن لما مشي بلشي تبت غريسو وكذلك haka nan al-ithnatani mutum biyu ne annahu domin shi lil khutani ga yan uwa ne biyu bi kauli da ba ne fadin sa falahu masulusani sulusani ya tabbata gare su min mata raka domin da ya bari fa ma su dinnan aula su suka bi dacewa wali annal binta domin ya mace tastahiqu sulusa tana cancantan ta karbi sulusi ma azzakari tare da namiji ba ma al'unsa tare da mace kuma aula shi ya bi wa fauka kila an ce silatun wakila an ce da ya ce faukas na ta ne na ce idan idan kunna nisa an faukas na ta ne to me yasa ya kawo fauka ɗin shi ne malam yake so magana don a tun kuɗi wahamin cewa idan mata sun wuce biyu za a ƙara don ya ce guda biyu ne sai ce faukas na ta ne to na aka gane cewa mata ya'ya mata biyu sulusani uku sulusani hudu sulusani goma isnani in dai mata ne zalla ba za su wuce sulusani ba saboda Allah ya ce fauka to da kar a dauka cewa in sun wuce biyu za a kara musu akan sulusani din namne ta homi ziyaratin nasibi bi ziyarati da karuwan adadi lima fi malama da aka fahimci istihaqa aka cancantan albinta ne ya'ya biyu a sulusaini min ja'alin na sanyin sulusi lil wahidati ga daya ma'an zakari tare da miji wa in kanat wahidatan idan ita almauludatu aban haihuwan nan ta zama guda ɗaya ne wato ya macen nan wa fi qira'atin min rafi fa in kanan wahidatun fa kana ya zama ta matan kenan fala nisfu in ya mace ne aka bari guda ɗaya to ita ma ta ci rabi daga cikin dukiyan gado wali abawaihi ainihin ya tabbata ga iyayen mamaci uwa da uba kenan almayitu wa imdalu ana musa ya min ma da gare su likul wahidin ga kowane daya min ma da gare su asudusu sudusi saboda shari'a likul wahidin min huma sudusu kashi daya daga shida aka ce za a ba uba ko to da an ce a ba su uwa da uba a ba su sudusi ne sai a ce su je su raba sai Allah ya ce a kowa a ba shi nashi a kasa shida a dau daya a ba uba a sake daukan daya a ba uba shine raba saboda duk dai abu ya fito daga shi da sunan ɗaya sunan shi sudusi yawa saboda haka uwa za a bata sudusi uba za a bata shi sa in gado mangada sun yawa yaya sai ka ga uwa da uba sun kwashe dukiya domin an kasa abu ne guda shida sun kwashe kashe biyu kila sauran yayan da yawa sun kai talatin kwano sai ga abin da suka samu ba dan wani abu ne ba na mata raka daga likulli wahidin min kuma sudusu sudusi min ma taraka daga min lebari in kana lahu waladun idan shi wanda ya mutu nan ɗansu ya bar ɗa zakarun namiji aukunsa ko mace wa nuktatul badali ifadatan fa'idan badali ne ke cewa in kana lahu waladun ifadatan ya ba da fa'ida da kullu wahidin din ne ke cewa da kullu wahidin min wasu annahu ma ya ba da fa'ida annahu ma cewa su uwa da uba la ya tarika ne ba za su yi tarayya fihi a cikin sudusi ɗaya ba wa uli kamil waladi waladul ibni an riskar da ɗan ɗa matsayin ɗa duran da aka rasa ɗa in akwai ɗan ɗa yakan tsaya matsayin ɗa nan wabil abi aljaddu an riskar da kaka da uba in ka ana magana a kira kaka to ba uba ne in ba uba sai kaka ya zauna daram a matsayin uba haka nan kana maganin uwar uwa ba uwa ce in ba uwa sai uwar uwa ta zo ta tsaya shi ne ce an riskar da su domin alkurani da ya ce abu ne ya kawo ibnu ne to shi kenan abin da ya hukunci akan ibnu shi ya hukunci akan waladul waladi wa in lam yakun lahu waladun idan shi mamacin nan bai bar da ba wa warithahu abawahu sai zama kawai shi da ya mutu bai taba haihuwa ba amma mahaifinsa da mahaifiyansa ne kawai magadan faƙar kaɗai a ma'azaujin ko tare da matarsa to ya za a yi fali ummihi as-sulusu sulusi za a ba uwan wato za a kasa uku a ba ta kashi ɗaya bilin mil mimi wa bilin mil hamzati fali ummihi wa kasri ya fi fali ummihi firaran don gudu min al-intiqali ila lammatin daga ciruwa min al-lammati ila kisratin liskinahi saboda nauyinsa wato za tabbata sulusi ya tabbata sulusul mali aw ma yabqa ko abin da ya saura ba da zauji bayan miji wal baqi sauna lil amina uba to na ake ce idan ɗanta ya mutu bai taɓa haihuwa ba to za a ba ta sulusi to sai zama yau yana da mata da yake shi ɗan nata da ya mutu yana da mata gata ga uba to ai kaga mata tun da ba ɗa ba ɗan ɗa tana neman ɗaya daga hudu ko tana neman ɗaya daga hudu rubuyi tun da farkon jaragenta kenan to a nan uwa an ce ana neman a bata sulusi in an sa hudu ina za a samu sulusi ai ba za a samu sulusi ba to abin da za a yi sai a ci koma ga ba'u sai a sa hudun sai a ware ɗayan sai a san kama matan ja baya kuma ba ke nawa kike nema dukiyan uwanki sulusi to kin ga dama uku ne dauki daya a zahiri ta ci rubu'i amma a hakika a zahiri ta ci sulusi amma a kwaboye ta ci rubu'i to shi ake ce magarra'u ko kuma akasin haka miji ne wato shi namiji ne dan miji yana nan wato mata ce ta mutu ba namiji ba mata ce ta mutu sai ta bar mijinta sai ta bar uwarta ta bar ubanta su ne kaɗai masu gada to anan shi miji yana neman nawa nusufi tunda matansa ta mutu ba ɗa ba ɗan ɗa sai a ce to ke uwa ai tunda ɗana bai taɓa haihuwa ba a kasa uku a bani kashi ɗaya kai uba dama kana toge ne kaga wa me ya ragu na ga yadda za a yi kwashe ya zan yi to anan sai a sa shida idan aka ɗauki shida aka sa sai a ce to kai miji ungo rabin ka ɓoye uku sai a ce uwa me kike nema a ina neman kashi ɗaya daga uku ne sai a ce kin ga uku dama ne saura sai a bata ɗaya a nan ita ma ta ci sudusi amma a wajenta an nuna mata sudusi shi yake ce magarrawa ne rudi an rude ta can tana ganin ta ci sudusi alhali rubu'i ta ci nan tana ganin ta ci sudusi alhali ko sudusi ta ci a dama uban yana su je ma ma dan mutu ya kwashe duka mana wal baqi wa in kana lahu ikhwatun idan yana da yan uwa ai isnani fasaidan zukuran wa inasa an koma wani hukuncin kenan shi shi ita uwa ake magana a kanta ba an ce sulusi za ta ci ba to idan shi dan nan nata da ya mutu yana da yan uwa isnani sun kai biyu fasa'idan ko sun fi biyu zukuran maza wa inasan da mata fali ummihu sudusu sudusi ya tabbata uwa wal baqi lil abi sauran na uba ne wala shay babu komai lil ikhwati yan uwa ba su da komai yan kaji ana ce yan uwa su ji gado ba uba ne amma in dai da uba to shikenan uban nan ƴaƴan za a samu yan uwan ma sun taimake shi tunda zai danne matarsa sai ce nawa kike nema a asulusi a yana da yan uwa kin ga zakanni ga yayi saboda haka sai ya dauki daya a jefa mata sai ya kwashi sauran sa je wala shi ali da khoti wa yarzu man zikira gadon wanda aka ambata ma zikira abin da aka ambata wato idan kuma ya zamo ainihin shi to annan ne yake samun bambanci kaga ka uba ga yan uwa duk ya hana su ya kwashi ice wanda ya isa ya zo ko ba an ce uban uba yana tsaya matsayin uba ba to sai ga yan uwan ga kaka ga ita uwan to yan uwan za su ce maka kai abokin wasa ne wallahi ba ka baka isa ba sai ka zo mura ba shi yan uwa yan uwa kaka bai iya koran su uba ne ke iya koran su yawa za su iya koran kaka ba shi ba zai iya koran su ba amma uba zai iya koran su ya kwashe nan irtimanin min ba da wasiyatin bayan zartar da wasici yusi ko yusa bil bina lil fa'ili da ya wasici biya da ita wa kala idainin ko biyan bashi alai ya kansa wa kadimul wa taqdimul wasiyati ala daini ga an gabatar da min ba da wasiyatin yusi biha aw dainin shine malam yake cewa to ya aka gabatar da wasici akan bashi wasici ai ba wajibi ne bane bashi duka dole ne a biya sai ce gabatar da wasici akan bashi wa in kanin mu'akharatan anhu ko da yake a shari'a wasicin ake jinkirtawa filo baya a cikin biya sai an biya bashi sannan a biya a yi wasici to sai aka gabatar da wasicin kar ku ɗauka cewa wasicin ya fi bashin muhimmanci yawa lil ihtimam biha don a kula da ita ne amma ba shi dole ne a biya nan ma'aba'ukum wa abna'ukum uwayenku da ‘ya'yanku mutu don khabaruhu labarin salatar duruna ba ku sani ba, ayyuhun wanne ne daga cikinsu aka raba lakun na fa'an ya fi muku kusan amfani fi duniya a duniya, wallahi da teku lahira fa zanin an na ibnahu an faulahu bai yi mirasa, akwai wanda yake zaton cewa ɗansa zai fi masa amfani, sai ya ɗauki gado ya bashi, fa yakun al'abu kuma uba sai zama amfa'u mafi amfani wabil akasi akwai kuma akasi wani lokaci zai dauka cewa ubansa zai fi amfani ga kuma ɗansa ya dauka ya bashi wa inna mal alimu bi zalika Allah wanda ya san haka shine Allah fa barallal kumul mirasa shi sa yanka gado gare ku farilatan farilla min Allah daga Allah inna Allah hakika ubangiji kana ya kasance aliman masani bi khalqihi da halittansa hakiman gwani bi ma dabbarahu cikin abin da ya shirya shi lahum gare su ai lam yazal muttasiban bi zalika Allah bai kushe ba ya sibantu da wannan walakum ma taraka nisfu ma taraka azwajukum an dawo kan maza tsakanin masu aure kenan ya tabbata gare ku rabin abin da matan auren ku suka suka bari in lam yakun lakunna waladun idan ba su da yaya minkun daga wajen ku aw min gairin ku ko daga wajen ku ka aure mata sai ta haihu da kai ko ta haihu da wani sai ta mutu to in dai suna da rai in dai suna da rai da nakan ko na gidan wani to abin da za in ba su da rai kai rabi za a baka amin gari kun ko daga wani kushi ta ce in lam yakun lahunna waladu in ba da to karka ce to ai ni ba ni da da ba ta da da da ni a'a shi sa shi sa mai tafsiri ya ce minkum aw min gairikum nan nan daga gidanku aka samar ko a gidan wani in ta bar su ƴaƴa a gidan wani za su zo gidanka su ci gadon uwarsu wa in kana lahunna waladun idan suna da ƴan ɗa falakum rubu to maza ba za ku ci rabi ba sai ku koma rabin rabi shine rubu'i ɗaya daga hudu kenan min ma tarakna ga amin na matan ku suka bari min badi wasiyatin bayan wasiti yusina da suka yi wasiti biya da ita audainin ko bashi wa in kabir waladi bi zalika waladul ibni an riskar da ɗan ɗa bil waladi da ɗan fi zalika a cikin wancananka bil ijma'i da sauran malamai wala kunna bil ijma'i da sauran malamai wala kunna ai zaujatu matan kuma rabansu an rubu rubuyi kashi ɗaya daga hudu ai zaujatu mata ta'addadna sun kididdigu ne in mace ɗaya ne gadon ta kenan in biyu ne rubu'i in uku ne rubu'i in hudu ne rubu'i shine ce ta'addadna ɗaya ce ko sun kididdigo min ma tarakatun daga abin da ku mazajen ku ka bari in lam yakun lakum waladun in ba da gare ku wa in kana lakum waladun in kuna da da min kunna daga waɗannan matan o min gairihin na ko daga waɗansu su falahunna sumunu sumuni ya tabbata gare su ɗaya daga takwas min ma tarakatun daga abin da kuka bari min ba da wasiyatin bayan wasici tu suna biha da kuke wasici da ita a wadanin ko bashi ولد الابن دان دا في ذلك a cikin wancanan ka kal waladi kaman da ne jima'an a taron malamai wa in kana rajulun idan mutum ya kasance yurasu ana gadon sa kalalatan wato ba asali ba reshi wato ba uba ba uwa wato masu gadon sa kalala ne sai dai yan uwa ai la walida ma'anan kalala la walida lahu wala walada ba mahaifi ba da kaga walidu shine asulu wale da kuma shine farko to idan mutum ya zamo ya mutu ba wanda zai ci gadon sa ta fannin uba ba wanda zai ci gadon sa ta fannin yaya to ya zama kalala amratun ko mace yiwuwar su kalalatan wala hu ainil mawlidi kalalatan shi wanda za a gaje shi kalalan nan yana da akhun dan uwa aw ukhtun ko yar uwa wato dan uwa namiji ko yar uwa mace ai min ummin daga uwa wa qarabihi ibnu mas'ud wa ghairihi to anan ne ake samu akun au ukhutun haka kira a yafi shahara shi abdullahi ibn mas'ud ya ce a akun au ukhutun min ummin a wannan kira an bai shahara ba shine yace ai min ummin wa qara'a bihi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce wannan ayan ya zo akun au ukhutun min ummin ne فلكل واحد منهم سدس سدسي ɗaya daga shida ya tabbata ga kowane ɗaya min ma daga cikinsu mimma taraka daga abin da ya bari wa in kanu ayil ikhwatu wal akhawatu idan yan uwan nan maza ko yan uwa mata sun zama min ummi daga uwa ne wato yan uwa li ummai a kasaran mafi yawa min zalika daga wancanan kamin wahidin daga daya fa hum shuraka sun yi tarayya fi sulisi a cikin sulisi ya sauyi fi zakarun wa unsahum shi garin dan uwa li ummi mazan su da matan su duk daidai suke maza da mata in an baya ba da zakarin misalin zance ba wani da kawai zaba za su min ba da wasiyatin bayan wasiti yusi biya dai wasiti da ita wadainin ko bashi غير مضار ما من شوتر وما آهان من لمير يوسي أي غير ملك للضرر ما من شكر شوتا على الورثة بسا مقعدا با أي من أن يوسي أي وسيجي دا أكثر ما في يوا من الثلث لك الثلثي وسية ونم وسيجي مصدر مؤكد ليوسيكم can ya ce yusikum sai ce wasiyatan takidi ne akan wancan min Allah daga Allah wallahu alimun masani ne bima dabbara da abin da ya shirya shi ne sarki ga littansa min alfara'ili na gado halimun mahakuri bi tahiri hukumati da jinkirtan yin hukuma amma khalafa ga wanda ya saba masa wa satu sunnatu hadisi ya kebance taurisu ga dadda man zikira wanda aka ambata min man laysa lahu manu wanda ba mani'i min katilin na kisa kaga can yana fadin cewa wani zai shiga da wani shahada to akwai mani'i shari'i mani'i shari'i shine to aka ce za a ba da gado sai da ya kashe uba din ya ci gado ba gado kaga mani'i shari'i kenan ko ba ya kashe ra shine ce hadisi ya na mani'i min katilin kisa nan ka kashe wanda zaka gado ba gado ko da Allah ya ce a ba da ko dan ne kai tunda kai kisa ba gado ko dan uwan ne ba gado ko mata ta kashe mijinta ba gado ɗaya kenan a ikhtilafi dini ko ko a an saba wajen addini wannan hadisi ya kawo shi shi ba yana musulmi da yana kirista an rabu dan shi ne dai amma dai ba gado aurikin ko bauta na wannan yana cikin bauta wannan yana cikin yato babu gado shine shi sunna hadisin manzon Allah ya keɓance mani'i wanda zai hana a gado ko da ɗan ne ko da uban ne ko da matan ne ko da mijin ne min katilin kisa ko saɓanin addini ko bauta alhamdulillah